wannan littafi ne akan tukuna a wannan littafi za a bayani akan nau'o'i na ciniki wani ciniki ne musulunci ya yadda a yi wani ciniki ne musulunci bai yadda a yi ba da manomi wani nau'in mu'amala na noma musulunci ya yadda wani nau'in mu'amala na noma wanda musulunci bai yadda ba da kuma yin hubusi wani ta baraka ta'ala ya ce aikwa gairiha da wannan tabin ma ya ce daga abin da zai zo kalhassi ala sirki fil mu'amala ce kamar kwadaitarwa su cewa musulmi duk wata mu'amala da zai yi gaskiya don kasuwanci ne yana hangen riba ko wani samu to kowannan ya sa ya yi yin gaskiya ya za yi gaskiya ko da yana ganin kamar samun ya tsere masa saboda tsayawarsa riko da gaskiya sannan sai Allah ya sanya masa albarka ne amfanin kabar gaskiya ka samun ja ta yi ma ya zama sababin halakar da dai ba akwai mai samun wanda samun zai zama sababin halakar sa ko a wannan sa saboda da ganin ma ya yi kuɗin ne za a je da daddare a kashe shi a karɓe kuɗin gaba daya shi bai amfana ba da kuɗin bai amfana da rayuwarsa ba magadansa ba su amfana ba to irin wannan kuɗi menene amfanin zuwan su sun zo ta mutu halal ne sannan irin wannan ya ga mutum an san ya yi shahada amma sun zo da wanda fuskar karma karma in aka zo aka karbe ta wata fuskar karma karma amma min wala zalimin illa sai buladi azlani wala zalimin illa sai buladi azlani to wal kasbil halali da kwadaitawa bisa kasabi na halal da kuma bayani akan salami da jingina wa shufa'ati da shufa'a wal ijarati da sufuri suhuri ko haya da tarayya wal wakalati da wakilci da sulhu wal ariyati da aro wal hibati da nau'o'in kautoci wal lukudati da hukuncin tsuntuwa wa gairiha da wani wannan duk za a yi bayanin waɗannan abubuwa muhimmai a rayuwar al'umma a wannan littafin shi yasa an gama ne abin da ya shafi ibada da aka kawo hajji shi yasa ne ya rage mu'amala addinin musulunci ibada ne da mu'amala don ka iya ibada ka zo da ibada daidai da yadda musulunci yake bukata amma wajen mu'amalar ka ka ba tsarin musulunci yau kai ba cikakken musulmi bane kai ba cikakken musulmi bane wanda yake musulmi na hakika shine wanda ibadarsa yana zuwa da ita inda addini ya bukata sannan kuma a wajen mu'amala yana yin mu'amalar yanda addini yake yayi ta wannan shine cikakken musulmi wanda ake nema to qala Allah ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala yace ubangiji ya halatta kasuwanci ya halatta ciniki amma fa ya haramta riba ai albai'u lugatan abinda ake kira bai'u a luga almubadalatu musaya zaran musaya wa shar'a a shari'a kuwa malin bi malin tare wani abu da wani abu a ba da wani abu a karbi wani abu tare da nasiyar nasiya shine ijabi da kabuli nasiyar ma nasiya wai mato hikimar da take cikin ciniki tamamu nizamin hayati cika tsarin rayuwa ko da ba kasuwanci rayuwa za ta iya tafiya amma fa za ta zamo a tauye saboda komai sai kayi wa kanka komai sai ka yi wa kanka sai ka noma auduka ka saka wa kanka tufafi sai ka koyi kira kai wa kanka wuka ka koyi kira kai wa kanka garma ka koyi kira kai wa kanka fatanya ka koyi kira kai wa kanka gatari ka iya dinki don ka dinka wa kanka tufafi tunda ba wanda zai dinka ma sai duk wa'annan komai kake bukata ka iya da kanka ka koyi gini don kai wa kanka gini shi yasa rayuwar za ta iya tafiya ko amma dai ba ta cika ba yaushe ka za ka koyi wannan yaushe kai rayuwa to domin mutum a ce ya kaɗaita da abin da zai ke bukata gare shi shi kaɗai ya zo da duk abin da yake bukata abin da ba zai masa inkari ba a rayuwa daga safe zuwa yamma abu nawa kuke bukata tun daga fitowa alfijir har zuwa ku kwanta bacci abu nawa kuke bukata mutum nawa ne suka taimaka akan wannan abu sana'o'i nawa ne suka taimaka akan wannan abu ko ɗakin da kake ciki mutum nawa ne suka taimaka sai ga maginan ga masu rufi daban ga masu yin kwakyaure daban ga masu mele ga masu kujerun daban ga masu kaza shimfiɗar kanta da ta yi da kafin masu kafin nan daban zaman su kenan ko a ba kafin ba ne tabar ma amma dai masu tabar nan zaman su kenan abinda suke kenan a rayuwa eh to a ce duk wannan abin da yake ɗakin ka kai kadai za ka zo da shi za ka iya da kuma ka bukatu ga ruwa ka bukatu ga abinci ka bukatu ga menene takalmin da za ka sa rigar da za ka sa hular da za ka sa abin da za ka hau ka je wani waje musamman a zamanance da yake ba dabba ake hawa ba yan kan zama mutum akan dabba yana tafiya akan dabba sai dai hawar a nuna isa ko sai dai a hau doki don a nuna an isa amma dai ba wai don nufin biyan bukata ba to bihi man huwa fi yadihi tayu idan ba dan kasuwanci ba shi wanda yake da abin ba zai iya ba shi kyauta ba ya ce kai ba baka san kai noma ba wani ne zai noma in kuma ya gama wahalar nan da ake ta noma wai kuma ya samu abincin wai ya ɗiba ya baka hanya haka za ta yi kuwa amma da yake zai bukaci wani abu ko dai a wajenka ko a wajen wani amma kai kana da kuɗin da za ka bashi ya saya a wajen wani da zai baka abincin ka bashi kuɗin in ya zo shi sai amfani da kuɗin ya je ya saya a wajen wani ko to wai dore albayru wannan ne yasa aka shar'anta kasuwanci zai bulogin maraji sannan a samu kaiwa ga abin da ake bukata lami lafiya ba sai an karɓa da karfin siya ba wa fi sana'atar babu wannan kitabi wannan littafi ya kunshi babi goma sha biyu da kuma hatima babi na farko a cikin neman kasabi wanda yake halal neman kasabi na halal wani tabarka ta lace idan an gama sallah shi ke nan kwa iya yawo a duniya inda duk kuke bukatar yawo kwayi don ku nema abinci ku nema daga baiwar Allah a yi udulubu a zafi ku nemi arzikin ku sun fadin layi wa rahmaci daga baiwa Allah da rahmansa kala ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ki fashu ku da kiwa ya ku dole rike ku yawo a sassan duniya ku ci daga abin da Allah ya hore muku wa ilayhi nushur ku sani fa da fa bayan kun gama wannan koma ku ga Allah ne duk ba mutum ya gama duk abin da sai a duniyan nan ya samu bai samu ba ya tara ya tara ya fi na kowa a'a bai samu ba ma balle har ya tara sai a ƙarshe dai ga Allah subhanahu wa ta'ala zai koma yasa da abin da ba waye ya kuma duk cikin halin da ba waye ya ringa tuna wannan babban matsala da ke gaban wanda ba makawa sai ta zo shine komawa tsakanin duk abin da ba waye ke in yau kasuwancin ka ya fi na kowa garawa in yau sana'a ka ta fi ta kowa garawa to ka ringa tuna fa Allah za ka koma in yau kuma sana'a ka tafi ta kowa ta garo yau kasuwancin ka fi na kowa ta garo to ka je tuna za ka ka koma ga Allah mantawa da komawa ga Allah shi ke kawo ko dai bawa zuciyarsa ta ke kace ko ya yanke kauna a shiga wani hali amma duk wanda yake tunanin komawarsa ga Allah to koyaushe kome yake ciki sai ya zama zuciyarsa tana cikin nutsuwa saboda yana tunanin cewa to duk wani abu dan take ne kada kake kan hanya tafiya din baka ci ba akan hanya domin na ka na kokawa ai hanya ai inda za ka shine madosa ko to ai is'aufin hawahil ali ai ku yi kokari ku yawo a sassan duniya da neman arziki daga baiwar Allah tabaraka wa ta'ala waskurullah wa ambaci Allah ka sai nan ambaci mai yawa za a dafa jauda ko dai kun fara bauta sai an zai an ambaci Allah ambaci mai yawa sannan ne fa za a samu rabauta ba a ambace shi wani wakacin wani wakacin a manta da shi ba kana masallaci ka fi kowa a mata Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah la ilaha illallah amma ka je kasuwa ka manta da Allah wannan abu da zaka ko Allah ya yarda ka yi ko ko bai yarda ba a'a ba ta wannan ba ba ta wannan kake ba wannan abu da zaka zaka samu ko ba zaka samu ba yanzu zaka samu Allah bai yarda ba kana musulmi me abin yi ba ka kawar ce wannan abin ma duk abin da za ka samu eh, duk abin da za ka samu tunda sai Allah bai yarda da shi ba ka hakura da abin da Allah ya yarda da shi ka hakura da abin da Allah ya yarda da shi shine ka ambaci Allah ambato ne yau Eh, amma in ka fi kowa kai lala ko ka fi kowa tasbihi ko ka fi kowa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma da zarar mu'amala ta zo gare ka wanda ba daidai ba ba ruwanka da ka tuna Allah a sannan da matanka ga Allah ba mai yawa bai da ka amince Allah an bato ne yawa da ka tuna shi a sannan yadda sashen magabata yake faɗa ne a furarin min zikirin Allah ta'ala fil lisani zikirin Allah ta'ala inda amrihi wa nahyi to an kama daga malamin bashirin Allah ya kara yadda a gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace halal abu ne wanda yake a fili Allah ya bayyana abin da yake halal ai waro abu ne wanda yake a fili la ya hafa ba bane wanda yake a buya ko ma da alfi mun kika yake nan wa halal laka filuhu kina da abin da ya shiga mulkin ka su sakan cewa ka tabbatar wannan an ce naka ne abin da yake ya halatta ka aikata in ma kulin abin da ce ne ko abin sha ko abin da ake fata ko abin da ake auren ko abin da ya kama da ita wa innal harama bayyana hakika haram shi ma a fili ne ai zahiru ai a fili ne milkuhu lil gairi shine abin da aka san cewa ai na wani ne wa ma abu ma alaika fi'lu ko abin da aikata shi haramta gare ka kamar zina ko shan giya da abin da ya kama da su wa bainahuma mushtabihatun akwai lamura masu jefa mutane a cikin rikici tsakanin su awa bainal halal wal haram umurun ishtabahat ala kathirin minan nas akwai wasu lamura da suka rikitar ga mafi yawan mutane tsakanin halal da haram dan boyan hukunci a cikin ta ta fuskoki da yawa na farko wani nasai wani wakati ta zama an samu nasi biyu ɗaya nassin yana nuna halaccin ɗayan kuma yana nuna halaccin wala yulamu sabiqu minhum ba sau ne ne ya fara zuwa ba kan nan da ya fara zuwa ai an san shi mansuhi ne wanda ya zo daga karshe shi ne nasi ko aka fada nassin halatta wata wata fuska da kuma nassin haramcin haramta wata ga wani waje wa zalika wannan kuwa kamar muhabara su hurta kasar noma wadda za su zo nan gaba a cikin bayanin duk kuna cinikin mu'amaloli almanhiyi anha wadda aka hadi daga gare ta wakal adiyyati ko kuma a yi kyauta bisa cewa ana yi ne don neman biki kayi ne don a saka ma waradda fihin liha ma sabaka fi zakati abin da ya gabata cikin zakka ya zo a game da halaccin haka a baya an faɗi hadisi wanda yake nuna cewa ayyin biki daidai ne ma'ana ka ba wani wani abu don nan gaba shi ma ya baka dan shi ma nan gaba ya baka hadisin da yake cewa man sana ma'akum ma'rufan fakafi'uhu cewa wanda ya muku alheri saka masa na wanda ya nuna kenan ashe wanda ya ma alheri ka bashi kai ma kai masa wanda da fi tarihi ha da abi dauda akwai hadisin abu dauda ya ruwaito wanda yake nuna haramta haka a wanda ya ceto ga dan uwansa ceto ya ba shi kyauta shi dan uwan wanda aka wace can sai wanda yake can ya karba wannan ya zo babi mai girma ya aikata abu ba daga babobin riba walakin sai dai a nan halaccin ya riga rinjaya shi ya sa a ce yin biki yin kyauta don a zaka ya halatta duk da cewa wasu nasosin a zahiri sai a ga kamar suna nuna cewa ba daidai ba ne an sani yadda malamai ke faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi an keɓance shi da cewa wala tamunun tastakfir wal mannu liyastakfir inda shi hadin da yake faɗa a mutarsa na biyu daga dalilan da yake kawo shubha shine zuwan nasi boyayye a cikin lamari wanda ba wanda ya sa wannan nasin sai ko yan kaɗan daga mutane na uku uku dalili na uku da yake sa a samu shubha shine zama ba nasi wanda yake baro baro da yake ya zo akan wannan abu ya zama ana riko haramcin ne daga wani umumi ko mafumi ko kiyasi irin wannan ya sa fahimtar malamai ta bambanta wasu su ga cewa a yana nan misalacin wasu suna ganin dole a za a aiki da umumin nan ko a aiki da mafumin nan ko a aiki da siyasa abu na wani da yake kawo shi shubha shine zuwan halacci a cikin lamari ko ko hani daga abu amma kuma zama an samu saɓani wannan halaccin da ya zo abin yi wa wakaci ne ko ko har abada ko ko haramcin nan da ya zo abin yi wa wakaci ne ko har abada kamar cin naman zaki ko alfadari ko dawakai wadda za ta zo nan gaba bayani akan da ababin farauta da abin da aka yanka ko sa tufafin sashen dabbobi na jeji zakoki irin wannan da ire-irenta takan buya ga da yawa mutane sai dai ba ta buya ga malamai su suna gane hukuncin nata da nassi ko ijima'i ko kiyasi a ko istisali idan abin zama yana kai kawo tsakanin zama wasu halar ko zama wasu haramu alhali ba nassi a cikinsa to masanin fito sai istihadi ya riskar da shi da ɗaya daga cikinsu wato wanda yake ya ɗayanta ko ko yana kusa da shefin illati a illa ya zamo ya sai zamo ya shiga a cikinsa abinda ba wani abu da ya bayyana ga musaidi a cikinsa to za a ce hukuncin sa halacce ko ko a ce hukuncin sa haramci ko ko a ce a yi tawakkufi kamar abubba kafin zuwan hukuncin shari'a ciki wanda suka ce asalin komai da shari'a ba ta magana akai ba halarci sai ce wani abin halal ne wanda suka ce kuma asalin komai haramci sai ce haramin ne wanda suka ce ko gaba daya ba za mu ce halal bane ba za mu ce haram bane sai ce sai a tawakkufi kenan zancen da ya fi inganci dai a tawakkufu a ce a yi tawakkufi ka a kuce ga abin da halarci ko haramci domin da ka daidai ba a tabbata gurin masana gaskiya mahakikai sai ko da shari'a da dabarani ya ruwaito a bulletproof da minsa babba lamura gaba daya a iya kasa su gida uku akwai lamari da zamowarsa daidai yake ya hutu gare ka ka gano cewa wani abu daidai ne to wannan ka sai ka bi ka aikata gayyuhu akwai kwadamin da yake zama wasa bata ya fito fili gare ka ka gano cewa wani abu ba daidai ba ne to lallai ka nisance shi inda tsaftafi akwai kwadamin da yake wani wakati in ka kalle shi sai ka ga daidai ne wani wakati kuma in ka kalle shi sai ka ga ba daidai ba ne to sannan abin da ake bukata kamar da maganar zuwa masani yanzu da aka ce a can baya kenan to famanit wa bai zama mai shari'a to akwai ba masu rikitarwa tsakanin su la alam hunna kasirun minan nas da da yawan mutane ba san su ba amali ta ka shubahati wanda yake yi duk abin da yake shubaha ya nemi kuma da ajeninsa da kuma mutuncinsa to al-irru bil kasari shi irru da kasara irru akwai irru akwai arru akwai ohu amma a nan mai kasaran ne minan insani shine bigiran yabo ko zargi daga mutum mashku biha lihi abin wanda ya bar da abin da yake zama wasu halar akwai rikici to hakika ya tsarkake ajininsa da mutuncinsa yana daga wannan hadisin da ya zo da cewa ka bar da abin da zai jefa ka a cikin kokonto zuwa abin da ba zai jefa ka a cikin kokonto ba yana daga wannan abin da buhari ya ruwaito da tirmidhi cewa kwatan al-harisi ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ni na auri wata mace ba ta fi nimra asin sauda sai wata mace baka ta zo min ta ce wai ta shayar da ni da matata alhali na san karya take kawai so take ta raba ni da matata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kau da kai daga gare shi bai ce masa uffan ba mutumin nan bai haƙura ba ya sake maimaita tambayarsa manzo Allah ya ce za'amat annaha an ra'at kuma sai za ta zauna da mace bayan ga wata ta zo ta ce da kai da ita batan nan duk kun sha nonanta ai ka kyale ta ka kyale ta a yi kiyayewa domin shuba a cikin haramci don da matan da ya zama gaskiya ne in ku abin da ta faɗa gaskiya ne to Allah ya haramta a wuri ƴar uwa ta shayarwa wa hawa ka kun mina rora a ce idan ba don haka ba da sai ta haramta gare shi da sai an sa masa da cewa eh haramin ce tun farko amma kaga da farko manzo Allah ma kawai da kai ne idan da ce ya hakura ya tafi manzo Allah ba zai ce tafi labu da ita ba amma maimaita wanda ya sai manzo Allah ya dora shi akan abin da yake ihtiya wa man waqa fi shubhati wanda ya fada cikin abin da yake shubha ya fada a cikin haram kamar mai kiwo ne da dabbobi da ya kai dabbobinsa yana kiwo daura da hurumi a kusa ne a ce dabbobin nasa sun shiga cikin wurin sun yi kiwo na'am kowane sarki yana da hurumi na'am hurumin Allah shine abin da Allah ya haramta na'am akwai wata tsoka a jiki idan tsokan nan ta gyaru ba ji ɗayan jikin sai ya gyaru idan ta ɓaci kuwa jiki gaba ɗaya sai ya ɓaci na'am ita ce zuciya a wani mutum biyar wato buhari da musulun da abu dawud da tirmidhi da nasa'i duk sun ruwaito wannan hadisin al'ima hurmi ma hamisul imam abinda sarki ya kare min alkalai daga gurin kiwo da ra'ayi ibn al-jihad wa sadaqati wa salam yan kiwon rakuman yaki ko za'a na zakka ga misali والمرغة مرغة kuwa al'udu bi kan ma yamrugu fil insan soka wadda bata wuce wadda za a sa a baki a tauna ba da zuciya ake nufi da sabbin gyaruwar zuciya ne baki ɗin jiki ke gyaruwa da sabbin bacin zuciya duk jiki sai ya bace zuciya kamar sarki kalmar jiki kamar sarki ne idan sarki idan shugaba zama wani ya gyaru to baki ɗayan talakawansa sai su gyaru idan ko shugaba ya ɓace to duk talakawansa sai su ɓace gyaruwar sarki ko yana zuwa ne gare shi daga cin halal da kuma tsarkake zuciyarsa daga daudar saɓan Allah da tsarkake batininsa daga kulli ko hassada ko girman kai ko ɓoye mummunan niyya ga halittar Allah ba makawa wanda yake shugaba a ce ya kawatu da tsaye da ibadu na addini da san alheri da aikata alherin ga mutane domin ya zo a hadisi halitta gaba ɗansu iyali ne na Allah babu mafi soye-soye zuwa ga Allah wanda ya fi amfani ga iyalin Allah an abi huraira ta an kama daga abi huraira radiyallahu anhu Allah kare da gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi wani zamani zai zo nan gaba ga mutane a sannan in zamanin nan ya zo mutum ba zai damu ba ya yi karbi dukiya ta halatta ko ta haramta Buhari da Nasa'i sun karwaito wannan hadisi ya ce haza hafizun fi zamani wannan abu ne wanda ya faru a wannan zamani mai littafin nan yana rubutawa ne wajen shekaru tamanin da suka wuce amma ta hasan ne yace abin fa haka ake tafiya a yau sallallahu salama ina roƙon Allah kubutar da mu an kafa daga gare shi an abu huraira ya kafa daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan zara ce wallahi ɗayan ku ya girare ya itacen wuta daure guda a kan bayansa ya fi masa daga a ce ya roƙi wani in ya so shi wanda aka roƙa ya bayar ko ya hana shi ma dona ne mutum biyar sun ruwa toshe amma ban da abu dawud an kama daga abu huraira ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce Allah bai taɓa aiko annabi ba sai ko annabin nan ya kiwon dabbobi kafin aiko shi sai sahabban manzan Allah ridwanullahi anhum ajma'in suka ce kai ma ya rasulullah sai da kai kiwon yace kwarai kuwa na san sai na kiwon dabbobin bisa yanki na kudi kiradi kiradi ga mutanen Makka an tafi daga mikidamu Allah ya ƙara yadda a gare shi ya tafi daga annabi sallallahu alaihi wasallam a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya bai ci abinci ba da ɗaya wanda yake ya fi masa daga a ce ya ci daga aikin hannunsa ya zama yana ci ne daga sana'ar da yake da kansa hakika annabi Allah annabi Dawud alaihi salam ya kasance yana ce daga aikin hannunsa abincinsa abin da ya samu kudin da ya samu daga sai da sulken da yake sakawa da wata ruwaya annabi Dawud ya kasance baya ci sai ko daga abin da ya da hannunsa yayin da aka nada sai na abubakar ya zama halifa ya ce abubakar ya ce hakika mutane na sun san cewa sana'a ta ma'unar da ahali ba za ta ba ta zama wadda za a ce ta gajiya daga ɗaukan wahalce wahalcen iyali na ba ina yin sana'a sana'a da ta isa in ɗauki nauyin kai da da iyali na ba tare da na bukaci kwabon kowa ba wasu girtu amma kuma yanzu an ɗauke min hankali daga yin sana'an nan tawa da sababin kula da lamarin musulmi da sannu iyalin abubakar za su ga daga dukiyar bai tilma kuma zan kokari in ga na yi sana'a ga musulmi a ciki wato kokari yadda duk dukiyar ka bai tilma ne za ta karu ya zama ta karu ba mu ci mu cinye ba wannan hadisan guda uku duk buhari ne ya ruwaito da wancan na abu huraira da kuma na migidamu da kuma wannan game da zamowar sai na abubakar halifa to duk buhari ne ya goyeto su an karɓi daga aisha allah ta yadda a gare ta ya karɓi daga ta karɓi daga manzo allah sallallahu alaihi wasallama manzo allah ya ce dan mutum yana da kasabin mutum yana da mafi tsarkakar kasabinsa kwa iya ci daga dukiyar 'ya'yanku idan kun bukata masu nan suka rawaito wannan hadisin da isnadi kyakkyawa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi ina da dukiya ina da 'ya'ya hakika mahaifina yana bukatar dukiyata sai manzo Allah ya ce kai da dukiyarka duk na mahaifinka ne da Abu Dawud da Ibn Majah su suka rawaito wannan hadisin shi ma isnad nasa an ce kyakkyawa ne an kama daga sabil galibi Allah ya kare da gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce Allah ina roƙonka ka sanya albarka ga al'ummata a cikin sammakonta yace ya kasance wato sabani yadda yanzu so da yawa musamman matasa suke yi sai waye gari saurayi zai je kwari kasuwanci amma sai mutumin daura ko ka ya riga shi zuwa ko zare shi yana gida yana kalle-kalle ko yana yana bacci saboda mafi yawan daren nasa ya shagala da wasu abubuwa daban abin da ba amfanin sa za su yi duniyarsa da lahira ba to wakana mazala ta ce don ya aiki rindina ko rindina babba yakan tura su tun farkon yini sahabu ya tsince mutum ne dan kasuwa ya zance dan zai aika da kayan kasuwanci yana aikawa da ita da farkon yini da sassafe wannan ya sa dukiyarsa ta yi wadata dukiyarsa ta yi yawa tun ya ruwaito hadisin nan ya ce hadisi ne kyakkyawa Allah shi ne masani da landa sai ta cika zuwa hajjari ba karo